واضح sannan mutane sun kasu kashi uku a wajen ceto akwai inda suka ce babu ceto aqidar khawarijawa da mu'tazila saboda sun suna ganin ai mutumin da zai yi za a cece shi mai zunubi ne su a wajensu kuma mai zunubi kafiri ne in ka yi ƙarya su kafiri ne a wajensu mutumin da ya yi ƙarya ya yi sata ya yi zamba duk dai wani abin da sunansa zunubi ne in ka yi su a wajensu kai kafiri ne to kafiri kuma zai samu ceto shiga aljanna wannan su ne waɗanda suka kafirce sai kuma ƙungiya ta biyu waɗanda suka wuce iyaka wajen ceto algula wannan gula ɗin an same su daga cikin sufaye almutazawifa da kuma masu bautawa kaburbura su zurfafa wajen ceton kowa ma zai ceto a wajensu musamman manyansu akwai wanda maka ce zai shiga zai ɗabi mutum dubu saba'in a aljihun rigarsa ya shiga da su aljanna ya fita ya ɗabi dubu saba'in ya shiga da su aljanna ها يرحمك الله إذا قلت الحمد لله نعم kaga an wuce iyaka wasu har sai da aljanna suke ko wani ma za a ce an gafata mishi wani yaƙini ne ma'ana wai ibada ta sauka kashi yaƙini ta zo masa wa abu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin saboda haka su sun marhalan yaqini suke saboda haka ibada ta sauka a kansu babu sallah babu azumi babu komai na addini wannan ba musulunci ba kenan wa abu rabbaka hatta ya taka ai yaqin anan al-maut ai qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dan ko qur'ani sashi na fassara sashi in ma menene wannan na'am عين اليقين لا ليس هذا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين mun kasance muna karyata ranar sakayya har yaƙini ya zo mana a suna wutan ne fa kawai kina anin yaƙin huna almaut ka bauta ubangiji ga har mutuwa ta zo maka annabi a rashin lafiyansa na mutuwa bai daina sallah ba bai iya fita ma ya dafa ya dafa ya fita ya kasa yi tsayewa ya yi sallah a zaune wani kuma ibada za ta sauka a kan shi kuma yadda shi musulmi ne na'am aha mutane na uku a wajen ceto mun ji mutum biyu ba da masu kinkarin wannan da kuma masu wuce iyaka sai mutum na uku suna wanda suke alwasar fahim ahlus sunna wal jama'a ahlus sunna wal jama'a su suka ce ceto na nan amma yana da kaidi ceto zai kasance ne ga wanda Allah ya bashi izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai da izinin Allah mai ceto zai ceto wanda za a cece shi kuma wala yashfa'una illa liman irtada ba za a yi ceton ba sai ga wanda Allah ya yarda da shi kai da za a cece ka ma ai kana da wani abun tuku za a cece ka to sai Allah ya yarda da kai Allah ya sa a cece mu mu ceta annabi ya cece mu mu kuma mu ceci wasu na'am ina muke mal rahimahullahu yace wa ala sirati haka ne? aha wajibi ne mu yi imani da wato ceto annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suke masu kuskure masu zunubi don tashin kiyama sannan kuma da wucewa alan akan sirati wa ala sirati na'am wa ala sirati wannan me yasa yace wa ala sirat ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ceton mu'minai akan sirati ma ba ku hadisi na muka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a gefen siradi yana cewa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim Allah ka kudar Allah ka amintar mutane al'umma suna wucewa yana kallo wa fi hafatai sirati kalalib ma'mura bi akhdhi man umirat bi akwai kugiyoyi a gefen sirati suna lido suna yawo duk wanda aka ce kama kawai sai a dauka sai a jefa shi wuta dama sirati kasan sa wuta ne annabi yana tsaya gefe mutane suna wucewa yana cewa Allah ka kubutar Allah ka kubutar to kenan wa ala sirat ai wa yashfa wa ala sirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam kuma annabi zai fitar da su daga cikin wuta jawfi jahannam daga cikin ceton su akwai ceto na mu'mine da suke cikin wuta na bar ɗayan kenan cikin ɗazu jerin da nayi mu'mine masu zunubi akwai wanda zai cece su a suna da zunubi a filin kiyama zai cece su ba su shiga wuta ba akwai waɗanda kuma suka shiga wutan zai cece su su fita daga wutan لا هذا الكافر قلت لا يخرج ولكن يخفف عنه العذاب نعم في جوف جهنم وما من نبي الا وله شفاعه باب وني النبي face yana da ceto zai ceci al'ummar sa wa kadhalika as-siddiquna haka magaskata wa shuhada da shuhada wanda suka yi mutuwar shahada wanda Allah ya zabe su a ciki wa salihun da kuma salihan bayin Allah sauran bayin Allah ga magari Allah ya sa muna ciki ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء bayan duk wannan ceton annabawa za su yi ceto salihai za su yi ceto shuhada za su yi ceto ha sauran salihun za su yi ceto kowa ya gama cetonsa sai Allah zai ceto bayina sun yi cetonsu sun gama sai yanzu ceto na ne ya rage shine malam yace walillahi ba da zalik akwai ga Allah bayan wannan ceton duka tafaddulun falalansa da zai saukarwa bayansa kafiru mai yawa alamun ya sha ga wanda ya so wal khuruju minan nari ba'daha ko wal khuruju minan nar wato za su fita daga wutan ba'da mahtaraqu wa saru fahman bayan sun kone sun zama gawayi yan kuda sun kone wato yan aljanna wanda za su shiga aljanna daga karshe sun kone a cikin wutan jikinsu ya zama gawayi sannan za a fitar da su kuma a yi musu sabon halitta in suka yi wanka a wani wato tafki sai su zamanto sun samu lafiya wal imanu bis sirati ala jahannam wajibi ne mu imani da cewa akwai sirati akan jahannamu ya akhudhu siratu man sha Allah sirati zai kama duk wanda Allah ya so ya kama shi wala yajuzu wa yajuzu man sha Allah wanda Allah ya so ya tsere kuma zai tsere ana wucewa farajuna mutafawituna masu tsiran suna wato da fifiko tsakaninsu wani ya fi wani cikin su akwai manyan murru kalbarki kamar walkiya kafairi kamar tsuntsu ko ka ashaddar rija kamar mai tafiya na wahala a tafiya da kafa wani yana tafiya yana tangal-tangal hakan nan kamar mashayi wani wurin a dan manna shi a siradin ya dan sha wahala sannan a bar shi kuma ya dan yi gaba wa yasqutu fi jahannama wa insha Allah nasal Allah salama kuma za su fada cikin jahannama wanda Allah so ya fada ina ko wanda zai wuce ba magana akwai wanda kuma a wuce wanda zai dan sha wahala akwai wanda zai fada cikin jahannama walahum anwarun ala qadri imanihim suna da wasu haske gurgurdun imanin su ha suna da haske gurgurdun imanin su su wane ne ahlul mahshar masu tsayawa filin kiyama kamar yadda Allah ya ce nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim kuma ranar kiyama mu'minai suna cikin hasken su sai kafirai suna cewa anzuruna naqtabis min nurikum ku dube mu mu an samu hasken ku sun dauka a can ne aka dauko hasken sun dauka irin haske na wutan duniya ne in kana da gawayi ka kunna ukura wuta wani ba da ita abin da ashana zai zo ya sa itacensa ya kama ya tafi da shi ku kalle mu mu dan samu hasken ku za ta irji'un wara'akum ku koma can baya ma'ana ku je duniya a can muka dauko hasken ba a nan bane na'am gwargwadon karfin wato kamar yadda a duniya ganin idon mu ai ba iri ɗaya bane wani yana hangen nesa wani kuma na kusa wani na kusa ma baya gani sosai to haka kuma imani haka yake wani imaninsa yana da ƙarfi wani imaninsa yana na dumdum to haka hasken shi a filin kiyama wal imanu bil anbiya'i wal mala'ika wajibi ne malai yace anan mu yi imani da annabawan Allah da mala'ikunsa wannan shi ma yana daga cikin manhajin ahlus sunna wal jamaa la nufarriqu baina ahadin min rasuli ba mu bambanta tsakanin wani annabi da wani annabi dukkan su za mu imani da su annabi musa alaihi salam mun yi imani da shi annabi isa alaihi salam mun yi imani da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yi imani da shi ba wanda ba mu yi imani ba cikin annabawan allah sai dai a wajen bin doka da shari'a za mu je doka da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don shi allah ya aiko mana allah ya ce da shi wa ma'arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nabiyya قال يتوى الإيمان بأن الجنة والنار حق sannan kuma wajibi ne mu imani cewa akwai aljanna da wuta gaskiya suke wa annahuma makhluqatani suna nan an halice su yanzu haka aljannatu fi samai sabi'a aljanna tana sama sama ta bakwai wa saqfuha al'arshu arshi shine rufin sa an rufe gidan aljanna din ne da al'arshi wan naru tahta al-ardi as-sabi'a as-sufla wuta kuma tana karkashin kasa kasa ta bakwai wa huma makhluqatan dukkan su bi an halicce su kada alima Allah adada ahli aljannati wa man yadkhulaha la ilaha illa Allah Allah madaukaki ya san adadin yan aljanna ya san kuma su wane ne za su shiga aljanna ya san adadin su ya san sunayen su wa adada ahli nari da adadin yan wuta su nawa ne wa man yadkhulaha da wanda zai shiga la yanfiyani abada ba su kare ba har abada بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وانزور الجنة دوتا كما وانزور ذات الله باسو قالبا suna da farko su halitta ne suna da farko da babu su Allah ya halice su amma kuma ba su kare ba don akwai masu aqida cewa aljanna da wuta za a dan azubtar da mutane sai su kare wasu ma suka ce aljanna da wuta kawai barazana ce ana tsoratar da mutane ne ana kwadaitar da su ne kama za ka ce da yaro ga dodo don ya bar abu ko ko zo in baka don ya zo ba to haka aljanna aljanna sai ku yi ta yi wuta wuta sai ku dan gudu amma ba wai akwai su bane wannan duk kafirci ne akida ne ta kafirci aljanna na nan wuta ma na nan kuma Allah ya san suwa suka cancanta su shiga Allah shigar da mu rahamarsa قد علم الله عدد من يدخل الجنة عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا ينفيان أبدا بقاؤهم من بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وأن توكيدني ما ليس وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة آدم عليه السلام da ya kasance a cikin wannan aljanna da za a shiga din wannan da aka halicce ta fa ukhrija minha ba'da ma asa Allah azza wa jal an fitar da shi daga aljanna bayan ya saba wa Allah wajen cin wannan itaciya wa asa adamu rabbahu fa gawa thumma ishtabahu rabbuhu fa taba alaihi wannan shine adamu alaihi salam wasu na cewa a ba daga aljanna bane daga wata gona ce ta ko aka fi a'a a wannan aljanna ce uskun anta wa zawjukal janna na'am mala ya ci gaba da cewa wal imanu bil masih dajjal wajibi ne mai imani cewa akwai wani wanda ake ce da shi masihu dajjal masihu sharri kenan yana nan tafi muna da masihu biyu masihu dajjal da masihu alkhairi da masihu shar masihu dajjal shine masihu na sharri wanda baya da alkhairi wasu kace abin da yasa aka ce masa almasih saboda fuskan sa a shafe ne ha idon sa ɗayan ido ne daya wajen idon ba wai idon yana nan bane a flat ne kamar kumatu ne ido ɗayan ne kawai akwai kuma ɗayan mana hagu wasu kuma suka ce masai an ce da shi masai saboda mamsu albaraka ba shi da albarka duk wanda ya bi shi ya halaka to mu imani cewa akwai shi zai zo ya fito a ƙarshen zamani zai fici ne al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari zai zo ya kwana 40 a bayan ƙasa kwanansa ɗaya kamar shekara guda kwanansa ɗaya kamar wata guda kwanansa ɗaya kamar sati guda sauran kwanakinsa kamar sauran kwanakinmu zai yawo ko ina a duniya ba inda ba zai shiga ba banda makka da madina yana zuwa mala'iku suna gadinsu kuma yana da abubuwa da allah ya bashi na jarraba bayi zai ce sama ta yi ruwa sai kaga ruwa ta sauko zai kashe wani zai ce ka tashi sai kaga ya tashi zai ce wa mutane shine allah ɗin sai kaga kuma mutane za su bi shi kana zamani ba za su bi shi ba ne kai kasan za a yi boko haram kai ka yadda mutum zai zo yaro karami zai dauki bindiga ya kashe babansa ya kashe mamansa ya kashe malaminsa kai kasan cewa za a yi haka annabi ne ya faɗa dajjal zai zo kuma mutane za su bi shi yahudawan asbahan za su bi shi kuma yawansu ba kamar yadda za ka yi tunani ba ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin al'umma a cikin mutum dubu mutum ɗaya ne dan aljanna 999 duk yan wuta ne in ka kirga mutum dubu ɗaya ne dan aljanna sabai suka tsorata ya haka sai annabi ya ce 999 ɗin a cikinsu ne guda ɗaya ne cikinku ya juju ma juju ya juju ma juju yahud asbahan za su bi shi hatta a madina zai zo amma ba zai iya shiga ba yana waje zai ce to ga gidan muhammadu ya ce haza baitu muhammad zai nuna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane madina sai ta girgiza sai duk wanda yana da munafurci a zuciya sai ya fita ya bi dajjal sai muminai tsantsa za su rage a cikin madina wajibi ne mu imani da masayar dajjal akwai bayanai da yawa akan shi amma dama muka ce ku yi hakuri za mu yi tafiya marar kiram ne wal imanu bi nuzuli isa alaihi salam wajibi ne malam ya nuna cewa yana daga cikin imani na manhaj ahli sunna yadda da saukan annabi isa alaihi salam wa yanzilu fa yaqtulu ad-dajjala shine zai kashe dajjal bayan dajjal yana yawo yana barnansa annabi isa zai sauko lokacin sallar asbahi zai sallah a bayan ɗaya daga cikin al'ummar muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan mahadi ha sallar asbahi sai a ce masa ga dajjal ya zo yana abin da yake yi sai annabi isa ya neme shi yana hangensa zai fara jin kamshin annabi isa shi kuma annabi isa duk wani kafirin ya ji kamshinsa zai mutu sai dajjal sai fara narkewa yan ma'u kama yan ma'ul ma'u fil minan kamar yadda gishiri ke narkewa cikin ruwa dajjal zai fara narkewa annabi isa zai gudu ya sami zai ce ai inna li alika darba ni ina da bugun da zan yi maka ba za ka mutu ba sai ni zan kashe ka sai zai sare shi ya kashe isa alaihi salam zai sauka akwai wayanda suke inkarin saukan annabi isa to in an ce in zai sauka to in ya sauka ai annabi ya ce ni ne karshen annabawa to in dajjal isa ya sauka to kenan kenan an samu wani sabon annabi to kuma da wani shari'a zai yi aiki duk wannan tawilat aqlaniyin masu amfani da hankalinsu ba da shari'a ba wanda ya ce ni ne karshen annabawa shi din ne ya ce isa zai zo da wani ai shari'a zai yake da shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda in ya sauko ana sallah subahi ma zai sallah a bayan imam cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam a to ai hadisan da suka yi magana akan saukan Isa ai khabaru ahan ne wai hadisai ne da aka samu daga ɗaiɗaikun mutane mutum ɗaya rawaito daga mutum ɗaya ɗaya ma ya rawaito daga ɗaya to mu tambaya waye ce maka ba a karban hadisi daga mutum ɗaya annabi ba ya aiki mu'azu zuwa yaman ba shi da waya aika shi kadai ya ce naka ta ce kaumun ahalar kitab za ka ji wa mutane wanda ma'abota littafi ne ya zan farko abinda za ka kira su shi ne shahadata Allah ilaha illallah mu'azu ya je ya yi kira su tauhidi sun ce ba za mu yi imani ba don kai kadai ko sun yi imani sun yi imani imanin su an karye tarko ya tabbata ya tabbata saboda haka idan muka ce ba za mu yi aiki da hadisi na khabar ahad ba malamai suka ce za mu rusa sulusi na imani sharaɗi mutum ya zama adil ne babin ne yana da shurutu na adala shurutu na qabulul hadith sai a karba wa yatazawwaju malamai suka ce wannan malam ya faɗa ne amma babu wani dalili zai tabbata annabi isa eh zai sauka amma zai aure ta yi zai auren amma al'amari ne na gaibu a yanzu al'amari ne ya shafi aqida ba za mu shi shige ba in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi tabbatacce annabi isa zai zo ya aure sai mu faɗa ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم وزي يصلى أبايا واتو إمام وانده يكي ما يتعيه تكين الأمة تكين واتو إيالان النبي صلى الله عليه وسلم شيني وانده أكي شو المهدي مهدي وانده زي زونان قبا با هيفيش با za a haife shi a ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sunansa daga cikin sunana ne kuma daga zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa shi ma muhammadu ne kamar da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam muhammad ne wa ismu abihi min ismi abi sunan babansa shi ma abdullahi ne mahadi sunansa muhammad bin abdullah ba mahadi na yan shi'a ba wanda yana cewa yana sirdab tun tun fa ana jiran shi har yau bai fita ba malamai suka ce wannan yantaziruna ma'duman suna jiran abin da babu shi to su ne daga ba kawai suka kirgo suka ce yana na shi ake jira wai shi zai zo ya fito in ka ji akidar suke kullawa kan shi hasbunallahu wa ni'mal wakil wai zai fito wai zai je ya tona abubakar da umar a cikin kabarin su ya zo ya gicce su ya yi musu bulala ka duba kuma wai an yadda fa ana jira hasbunallahu wa ni'mal wakil wa yamutu annabi musa isa alaihi salam zai zo ya rasu wa ya dafinuhul musulmuna musulmai za su binne shi wal iman da kuma yadda haka ne daga cikin aqidar ta ahlus sunna wal jamaa yadda cewa bi anna al imana shi imani qawlun wa amalun wa niyyatun wa isabatun yazidu wa yanqusu imani fa wato fadi ne mutum zai fadi kalmar imani zai yi shahada أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وانا شيني فرشي قول ها ما يطلع كيني نينا شيء الإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول
لا هذا ليس موجود عندي الإيمان وتشي إيماني قول وعمل فديني da aiki wa amalun wa qawlun ko kuma aiki ne da fadi ma'ana ɗaya ba zai wadatarwa ɗaya ba don akwai masu cewa imani kawai ka furta ne in ka ce la ilaha illallah shikenan ba sai kai sallah ba ba kai ba sai ba sai ba sai ai fir'auna mun mumini ne a wajen su ba ya ce la ilaha illallah ladhi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ba amma me Allah ya ce masa to na Allah za mu dauka ko nasu Allah ta al'ana wa kana asaita qabla wa kunta saboda haka imani fadi ne da aiki da yawa yanzu za ka ce musu ga aikin iman ga musulun ta sha ta yi ni imani ai a zuciya eh imani yana zuciya wannan kalmar hakin urida bihil batil yana zuciya amma zai yi naso har a ganshi a zahiri in ba a ganshi a zahiri ba ba imani ba ne sannan kuma aiki kaɗai ba zai wadatar ba kai aiki ana ganin aikin imani amma zuciyarka ba haka ba ya zama munafurci kenan saboda haka duk za a haɗa su wa niyya da kuma niyya ka kudure a zuciyarka cewa eh ka yadda da wannan abin shine imani wa isaba da kuma dacewa samu daidai ba wai za ka yi yadda ka so ba ne a imanin yadda aka zana za ka yi yadda shari'a ta zo da imanin haka za ka yi yaziru bi ta'a ko yazidu wa yanqusu na'am imani yana karuwa kuma yana raguwa ba shikenan ka zama musulmi shikenan ba a'a idan kana aiki na alkhairi kana kula da salloli ka lokaci biyar akan lokaci kana nafilfilu karatun alqur'ani salatin annabi istighfari biyayya ga iyaye sadaka sa'adar da zumunci ha ziyartar kabari halartar jana'iza taimakon gajiyayyu to kana yin wannan imaninka yana karuwa yana karuwa yana karuwa har ka zama masoyin Allah ka zama waliyin Allah wayan kus kuma yana raguwa sallah lokaci biyar din ma ya aka yi nafila kan ba magananta sadaka babu shi taimakon gajeyu babu shi iyaye suna tsine maka ha shiga hakin bayan Allah zunubi sai wanda baka samu daman yi ba to imani yana raguwa yana raguwa saboda haka yaziru bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah yana karuwa da biyayya yana raguwa da sabon Allah yaziru ma sha Allah wa yanqusu haka ne yana karuwa gurgurdan yadda Allah so ya karu da yawan aikin da Allah ya datar da mutum wa yankusu hatta la yabqa minhu shay subhanallah yana raguwa har ya zama babu komai an je kafirci kenan tun yana yi yana sai ya ji kamar cilar sa mishi akai na ce zakka abun wai wannan haraji ne kawai tun yana ba da zakan a bayya so din ma sai ya zo ya zama bayya bayarwa in ya cire zakka da zai wa 'ya'yansa aure da shi zai kai malamansa makka da shi za a ji lancin sai a bayar da zakan fa wai na shi wannan kudin Allah kudin Allah ne za a yi komai kuma kana menene ma kana li shuraka'i fala yasilu ila Allah kuma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'i sa'a ma yahkumun wa afdalu hadhihi al-ummati wal umami kullaha ba'da al-anbiya'i kaji wannan magana mafificin mutum ko kuma al'umma cikin wannan al'umma mafifitan mutane kai ba wannan al'umma ba fa wal umami kulliha da dukkan al'ummu min adama ila nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da al-anbiya bayan ka cire annabawa salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in tsare da amincin Allah su tabbata a gare su gaba daya sai abubakar thumma umar thumma usman wannan ajere suke mafifita don waye fiyayyen annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya Allah zai zaba wa fiyayyen annabinsa waɗanda ba su kai ba ya san su sannan ya zabe su ka duba yadda suka yi riko ga addinin yadda suka isar da addinin yadda suka yi jihadi tare da shi yadda suka so shi suka ɗaukaka shi fiye da kansu zaɓi ne daga Allah hakaza ruwiya lana an ibn umar haka aka rawaito mana daga ibn umar qala yana cewa kunna naqulu mun kasance muna faɗa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurina annabi yana cikin muraye inna khairan nasi ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafificin mutum wato cikin mutane bayan manzo sallallahu alaihi wasallam shine abubakar wa umar wa uthman wa yasma'u dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yunkiru annabi yana jin haka bai yi mana inkari ba bai ce a'a banda wane ba bai ce a'a sai wane ba mun jera su haka yayi shiru annabi kuma ba zai shiru akan kuskure ba da kuskure zai ce ba haka bane hmm na'am sunna taqririyya wani ba ya zo a ya rasulullah baka baiwa wane ba shi ma mumini ne fa annabi ya ce au musliman ko ko dai musulmi ne kaga ya yi masa gyara anan to ashe ya za a jera wa'annan kuma a ce su ne fiyayyu in kuskure ne annabi ba zai magana ba shine hadisi annabi ya jera sahabbai guda goma yace su ɗin aljanna abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna aliyun fil janna ko talha fil janna zubair fil janna abdurrahman fil janna sa'ad bin abi waqas fil janna sa'id bin zaid fil janna وابو عبيده عامر بن جراح في الجنه سقوم العشره المبشرين بالجنه ها an yi musu albishir da aljanna sun suna da rai wa ya faɗa amma in shi'a suka ce ‘yan wuta ne ka duba wallahi mai hatsara da shi'a hatsarinsu ba anan yake ba na'am Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bari mu shigar da wannan maganar sa yace fa man ta'ana fi khilafati wahidin min ha'ula'i fa huwa adallu min himari ahlihi duk wanda yace jerin da aka yi wa sahabban nan yace bai yadda da khalifancin ɗaya daga cikin su ba yace ya fi jakin jama'ar sabata ya fi jakin kabilar sabata na'am malam yace daga cikin manhajin ahlus sunna sharhin su yace thumma afdalun nasi ba'da haula ko mafifitan mutane bayan wa'ancan da muka kirga guda uku muka kirga ba aliyun ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai kuma talha sai zubair sai sa'ad ibn abi waqas sai sa'id ibn zaid sai abdurrahman ibn auf sai abu ubaida amir ibn jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafa kowannen su ya dace ya zama khalifa sun cancanta don an sa su shura sun ne za su yi mitin nasu zaɓi waye zai zama khalifa a cikinsu ne a in ba su cancanta ba da sai a ce banda wane kamar yadda umar da ya haɗa shura ya sa ɗansa ya ce banda shi shi ma ba wai rashin cancanta bane abdullahi bin umar sai dai umar bai so ya zama nauyin shugabanci ya zama mutum biyu za su ɗauka a gidan shi ثم أفضل الناس بعد هؤلاء سنة ما في بيتم متاني بيان وإنن ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sauran sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam alqarn alawwal zamani na farko alladhina bu'itha fihim wa'annan da annabi aka aiko shi cikin su suwa almuhajiruna al'awwaluna wal ansaru masu hijira na farko daga makka zuwa madina sannan kuma ha ha, wal ansaru da kuma ansarawa wa hum man salla lil qib- ha, al qiblatayn sune wanda suka yi sallah zuwa al qibla biyu sun yi sallah ga masallacin Qudus ko sannan suka yi sallah kuma zuwa Ka'aba da farko annabi yana sallah zuwa Ka'aba da ya hijira Allah ya ce ya juya zuwa masallacin Qudus yana kallon Qudus kuma sai Allah ya juyar da shi kada nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka shatr al masjidil haram mu kuma kace wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra to wanda ya fi sallah zuwa alqibla biyu su ne mafifita bayan wa'ancan ثم أفضل الناس بعد هؤلاء سنن في يوم متاني بان وإن من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة wanda ya abauci annabi sallallahu alaihi wasallam ko da rana ɗaya ne yana da daraja ko wata yafi wanda ya kalle shi rana ɗaya ko shekara yafi wanda ya zauna da annabi wata ɗaya gurgudun zama da shi gurgudun samun alkhairinsa amma inda in dai har mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma annabi ya gan shi yana da rai ha ya ga wato mutumin ya ga annabi annabin yana da rai yana mai imani sahabi ne dama sahaba yana nan man ra'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata mu'min sharuɗa ne guda uku waye sahabi wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da idansa ko kuma annabin ya gan shi don akwai makaho in ka ce ya gani wanda bai gani da idon sabu ba idon sabu ibn umma maktum sannan wa amana bi yayi imani da annabi a lokacin da yake ganin annabin yana mai imani da shi ba wai ya gani annabin yana kafirci sai daga baya kuma ya musulunta ba a ce da shi sahabi sannan kuma wa mata mu'minan ya mutu da imaninsa abu uku ganin annabi imani da shi a lokacin ganin mutu akan imani malamai suka ce ko da ya yi takalluli da kafirci ko da mutum lokacin ya ga annabi ya yi imani da annabi ya koma ga Allah ya zo ya ridda sai kuma daga baya ya tuba ya koma musulunci to har yanzu suka ce sahabi ne saboda bai mutu akan kafircin ba in ya mutu akan kafirci fa ya mutu wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum in ya mutu a kafircin aikin zai rushe amma in ya koma Allah zai karbi tuban shi ina muke aw aqalla min zalika aw akthara wato kwana ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ko fiye da haka ko ƙasa da haka ko mutum ya ga annabi awa ɗaya ko minti goma yana dai mai imani da shi lokacin da ya ganshi sunansa sahabi shi yasa za a karanta tarihin wasu a ce lahur ru'ya yana da gani wato ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana karami na tarahhamu alaihim zamu nema musu rahama daga Allah zamu musu addu'a Allah ya gafarta musu wa nadhkuru fadlahum zamu ambaci falalan su da Allah ya ba su daukakan da Allah ya ba su wanda suka halarci yakin Badr yakin Uhud sauran yaƙe yaƙe yan bai'atu ridwan yan aqaba ha yan hijratul ula wa thaniya ونكف عن زللهم منهجنا عقيدة أهل السنة كينا زامو أنبتي الخير ينسو زامو كامي باكم مغتن تبينسو كسكول ينسو زامو كامي duk kuskuren da suka yi alkhairinsu ya shafe kuskura mu 'yan adam kuma kuskuren mu shine mun fi ganin janibin kuskure fiye da janibin alkhairi misali mutum ya yi wa mutane goma alkhairi sai wa mutum ɗaya rashin alkhairi sai mu binne wannan alkhairi goma ɗin muna ambaton shirrinsa wannan shine halin ya yi wannan ya yi wannan ya yi wancan ya taimakawa marayu ya taimakawa gajiyayyu duk alkhairi ya yi amma kuma ga wani wanda bai kyauta masa ba ai wani ya yi masa kaza ya yi masa laifi ai ya je ya ɗaure shi ya yi masa laifi ne ya daure shi to wannan din sai ya binne alkhairan da aka yi wannan kuskure hatta a manhajin naqdi malamai suna bayani to wayannan hasanatuhum dhahaban bi sayyi'atihim alkhairin da suka yi ya tafi da kuskuren su ganin annabi sallallahu alaihi wasallam fita yaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ha ko a ce annabi ya koma ga Allah ka tsaya ka sallace shi ko ya kira ka ya aike ka ka je wuri kaza ka yi wani abu ko ka dauki takalminsa ko ka ci abinci tare da shi wa'annan abubuwan da me zaka same su amma don wani dan kuskure da mutum yayi a halin su na yan adam ba ma'asumai ba sai a ce ai wane yayi kaza ai wane yayi kaza sai a dinga kwakwalo kuskure don me don su kamar kuda suke sai wurin kazanta ba sa yanzu in ka fesa turare kuda ba zai zauna ba amma ka bude gyambon da ha to kullun su kamar kuda suke sai wurin kazanta wurin danci Allah ya kiyaye mu daga sharri malai yace wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khairi ba wanda zamu ambata cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai da alkhairi li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo sallallahu alaihi wasallam dake cewa idza dhukira ashabi famsiku famsiku idan ka ambaci sahabai na ku yi shiru ku kame za su zo mutane za su ambaci zame ai abubakar din ma kaza ne ai umar din ma kaza ne ai aisha ma kaza ce aisha ummul mu'minin wanda annabi aka tambaye shi wa kake so yace aisha cikin maza yace babanta wanda annabi ya koma ga Allah kansa yana kirjinta a ɗakinta nan aka binne shi amma shi ne ita ce a barzagi wani irin addini ne wannan kaddara waɗanda kake zagin sunan kaddara sun yi abin da suka yi waye ce ka zage su ina inda ayar qur'ani ko hadisi yace mu zage su ai qur'ani da yace mana tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun su sun tafi su gare su abin da suka aikata kuma na ku abin da kuka aikata ba za a yi muku tambaya akan abin da suka aikata kowa za a yi masa hisabi akan nasa ne Allah zai tambaye ka kan sallar ka da azumin ka da zakkan ka da hajjin ka ba zai tambaye ka ibnu taymiya wani addini yayi ba ba zai tambaye ka maliku me yasa ya sabi Allah ba balle abubakar da umar saboda haka mu yi hattara da imanin wallahi mu yi hankali mu kiyaye su suna su su raba mu da addinin suna su su raba mu da annabinmu suna su su raba mu da alkur'aninmu yanzu suna cewa son annabi suke shi yasa suke cewa a abubakar kaza to in ka yadda abubakar mutumin banza ne ka yadda umar mutumin banza ne ka yadda usman mutumin banza ne to mutumin kirki zai zauna da mutanen banza karshe waye ne mutumin banzan annabi ya aure yar abubakar ya aure yar umar ya aura wa usman yanzu kai a yau za ka iya ka aurar da yarka ga dan banza ga dan iska ga kafiri to kai ba za ka yi ba annabi ne za ka ce ya yi ka duba saboda haka aƙida ce mai hatsari wanda suke ɗiban mutane a rashin sani shine kuma yan bidi'a yan maulidi yanzu sun zo sun hadu da su a da ba ɗaya bane su shi'a da suna kushe maulidi ai a karanta littafin su a littafin su a Iran din akwai wayanda suka yi maulidi suka nuna ba su yarda da su ba amma yau an zo ana haduwa me yasa suna so su samu sawadil na mutane saboda haka su nuna su yan goyon bayan maulidi ne tunda kuma su sunna kuna cewa maulidi bid'a ce to su nuna suna son maulidi sai a je a hada kai don a yaki sunna wa qala sufyan ibn uyayna sufyan dan uyayna yana cewa man nataqa fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fa huwa sahibu hawa duk wanda zai faɗi wata kalma guda na kushewa akan sahaban annabi to shi mai bin son zuciya ne ka nisance shi na yi tsallake ta ina bai kai ce fa ne ba ne za ka kai insha Allah na ina muke malam yana cewa mun kusa insha Allah kai hakuri malam yace wa sam'u wa ta'atu lil a'immati fi ma wanne ha وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كان a ina ne وقال لأصحابي كان
ni ni babu a wajena don ba da asali ne malam ya kisawa وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم ko wannan hadisin bai da asali annabi sallallahu alaihi wasallam bai abin nan ba cewa sahabbai na kamar taurari suke duk wanda kuka bi shi kun shiryo wannan shine ma'anar hadisin ko zakarahu al-ajurri fi shari'a bi siqati at-tamrid ha babu zikri fadli jami'i sahabati anan ya kawo وقال الألباني في السلسلة الضعيفة موضوع wannan annabi bai faɗa ba ƙarya ce wanda za ku bi shi kun shiryu shi ne annabi kaɗai sabai in suka haɗu ne bakinsu ya zo ɗaya sun zama ijma'i za a bi su amma ko kowa in ka bi shi ka shiryu ai ba su aka aiko mana ba na fata an gane malai ce wasu muwaffa'atu sannan kuma wajibi ne mumini musulmi ya ji ya bi lil a'immati ga shugabanni fi ma yuhibbullahu haka ne fi ma yuhibbu Allah wa yarda cikin abin da Allah yake so kuma cikin abin da Allah ya yarda in shugaba ya ce ku yi kaza ku yi ku bar kaza ku bari wajibi ne cikin abin da Allah yake so da ya yarda ma'ana cikin abin da Allah yana son addininsa shine farko ha Allah yana so al'umma ta zauna lafiya Allah yana so mu kare rayuka kenan cikin abin da Allah yake so in akwai abin da addini yayi umarni na nassi na Qur'ani na sunna shugaba na gari ko na ƙasa ya ce jama'a ku yi kaza wannan abin kuma yana da asali cikin addini wajibi ne mu bi shi dama addini mu ya umarce mu ya umarce mu da abin da Allah da manzo suka umarce mu sannan cikin abin da babu nassi na aya ko hadisi amma wannan abun yin sa shine lafiya ga ƙasa ga lafiya ga al'umma shi ma za wajibi ne mu bi su misalin dokoki na tafiya ha tuki yanzu za ka yi tuki ba in kana tafiya kana gefen dama ba in kana dawowa shine ta nan hagu ba sai ka ce ai mota ta ce sai ka tafi a ni ina so nan ya fi ko kuma in tafiya tsakiya titi zai yiwu ko trafik ya ce ka tsaya ka ce ba zan tsaya ba ai ba Allah ne ya ce ka tsaya ka tare ni ba ha trafik ya ce stop za ka ce ina aya ina hadisi amma in baka tsaya ba kuma za a samu lafiya saboda haka tsarin dan adam iri biyu ne akwai tsarin dan adam zai tsara bisa fahimtar nusus na alkur'ani da sunna akwai tsarin da dan adam zai tsara don maslaha don gyara don kawo lafiya ga abin da yake faruwa sabo wannan idan bai yi karo da nusus na alkur'ani da sunna ba wajibi ne mu bi shi amma idan abin da yana karo da aya yana karo da hadisi to la sam ala ta'a la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq inda muka kasa gane kenan yanzu constitution na kasa kundin tsarin kasa ake cewa ko menene a ciki akwai abin da eh haka din ne qur'ani da hadisi suka ce a ciki akwai abin da ba qur'ani da hadisi suka ce ba amma kuma wannan tsarin yana da kyawu akwai kuma tsarin da suka tsara wanda qur'ani da hadisi yayi karo da su na fata an gani to yayin da shugaba na gari ko na ƙasa zai ce jama'a ku fita ku yi kaza ko kar ku fita ku yi kaza sai mu duba wannan abun meye maslahar sa akwai gyara ciki ko akwai barna in akwai barna babu ji babu bi in akwai gyara to mu ji mu bi to in babu gyaran sai mu duba idan muka ce ba za mu bi ba me zai faru wannan shine fiqh shari'a shugaba ya ce ku yi a'a ba za mu yi ba in ba mu yi ba me zai biyo baya in ba biyo baya ba abin da zai biyo baya ba mu saba mun saba mun zauna lafiya sai mu saba amma ya ce ku yi ba za mu yi ba gobe gaba ɗaya sai aje a share ku aje a jefa ku a inda kuma wallahi ba mu sani ba ko ya mutu ko yana nan dai mun ji an an kama shi amma ba mu san ina yake ba ko ha in ka yarda da hakan to sai ka yi in ba ka da hakan ba kana da hanzari in kai baka da laifi a wajen Allah an gane wannan abin nan daga tushe nake dauko muku ba idan shugaba ya ba da umarni abin nan in akwai umarnin Allah da manzo akai wajibi ne mu bi shi amma ba an ya bada umarni abin nan babu umarnin Allah da manzo amma bai yi karo da na Allah da manzo ba maslaha ce abin kamar yadda na bada misali na dokokin a tafiya da sauransu da cewa sai kai ID card sai kai mai din nan wannan ba nusus bane dalilai shari'a ba su kawo ba amma da haka ne za a tantance wane ne kai eh wannan dole a yi shi don in ba da shi ba za a samu lafiya na a gudanar da sha'anin al'umma ba wajibi ne a yi su amma idan shugaba ya ce to musulmai kuna tashi kuna sallam azhar a ma'aikatu to yanzu Allah ya kare nuna mana wannan lokacin idan aka ce a'a nan gaba ba wanda zai salla a office sai ka tashi daga aiki karfe 4 ko karfe 3 da rabi kafin ka je ka hada azhar da la'asar anan za a bi ba za a bi ba to idan ba mu bi ba me zai faru karshe ba barin aikin ba in ka bar aikin ba za ka yi addini ba ko ba za ka rayu ba to amma in kuka bar aikin gaba daya ko inda ba musulmi ba suka shiga wajen gaba daya me zai biyo baya dole a duba wa'annan abubuwan duka shine wani lokaci ake cewa aka dauko magana abakar gumi yana cewa jefa kuri'a ya fi sallah ake cewa ko ana ta yadawa ana ta to yanzu gashi nan muna gani muna ji muna gani an yi mana kofi karfe shida a baya akwai lokacin da aka ce kofi karfe shida kowa yana sallar magariba a gidansa ko kuwa in naku ne za a yi muku an zo an ce muku karfe bakwai ha yanzu kuna samun magariba a- a masallaci isha kuma kuna yi a gida ko ko kuwa ah yanzu Allah ya kawo sauki ne Allah ya kawo sauki ne yanzu zaka fita ma ba magana saboda haka shi yasa a farko farko muke cewa kada mutane su dauka magana don an ce wane ya ce ai wannan darasi na farko mun yi magana duk wanda ya yi magana kada ka ji shi ka ce sai ka bi a'a ka koma ga malamai gafa abin da aka ce mai abin yi wannan shi ne
abinda ya yi wa amfani da musulmai wanda yaro in ya kai shekara goma sha takwas kowane addini zai iya yi kaga a nan musulmi inda suna da tunani sun samu sarari wanda wanda yan musulunta za su iya suwa
haka eh kuma suna aiki a kai musamman malam ibrahim wannan fagen su ne kuma da shi din ne suke yakan su sosai sosai akwai abubuwa wanda zaka ai mutum zaka fi samun daman daure shi da maganarsa fiye da maganarka eh idan kuna debate da wanda yake eh, cewa bible shine littafinsa a cikin bible din dalilin da zaka dauka a bible din ka nuna masa musulunci shine gaskiya yafi gamsuwa da shi fiye da ka nuna masa dalili na qur'ani don littafin sa din ya yarda da shi kuma masa a ciki din ne fa aka yi bayani ga yadda annabi yayi ga yadda annabi sa ya ce ga yadda yayi zai fi gamsuwa fiye da ka ce masa ga qur'ani sura kaza dama shi bai yarda da naka din ba ta yaya zaka gamsar da shi na'am mala yace wa man waliya al-khilafata bi ijma'in nasi alayhi wa ridahum fa- eh, bihi fa huwa amirul mu'minina duk wani wanda ya zama shugaba na musulmai waliyar khilafa ya jibinci shugabanci khalifa da haduwan musulmai ijma'in musulmai suka hadu wa ridahum da yaddan su da shi ha bi ijma'in nasi alaihi ba wa ridahum bihi sun yadda da shi fa huwa amirul mu'minin to shine shugaban mu'mini ha ba wani bane kawai zai zauna a cikin daki a ce shine amirul mu'minina ko kusan waye ba a'a musulmai za su hadu su gamsu da shi addininsa amanansa iliminsa kafa'ansa ai an an hadu an yadda shine shugaban musulmi wala yahlu li ahadin an yabita laylatan bai halatta ga wani ya wayi gari wala yara an a an laysa alaihi imam shi baya ganin cewa yana da wani shugabanci mutum ya kwana ya tashi ya ce shi ba wani wanda zai shugabance shi yana nan zaman kansa ba da shugaba bai halatta haka barran kana au fajira shugaban na mai biyayya ne ko fajiri ne dole a shugabanci in ba shugabanci al'amarin al'umma ba zai tafi ba ka duba a gidanka mana kai da matarka da 'ya'yanka biyu ko uku ba shugabanci matarka tana fi da yadda take so tana sa kayan da take so ta kashe kuɗi ko ta yi girki yadda take so ta dafa a lokacin da take so yara kowa ya tashi abin da yake so ya ɗauki dutse ya fasa randa ba shugaba eh, abin da yake so ne yana da right ai shi dan kasa ne yana da yanci ko kuwa matar kama tana da yanci ta ɗauki- ta ɗabi kayanka da ka kawo daga guga ta je ta danna a toilet a bayan gida ha? dole da tsari akwai shugabanci a ko'ina ko 'yan kwasan sharan nan akwai shugaban su ai 'yan sanitation in ba shugaba aikin ba zai tafi ba sawa'un mai bin Allah ne ko mai sabo ne sabonsa na kansa ne inda yana da kafa'a din na'am hatta al-bahim na'am lahum amir wal hajj wal ghazw ma'a ima- al-imam madin mala yace aikin haji da jihadi tare da shugaba wannan madin abu ne wanda yake abin zartarwa madin ba fi'il madi na nahu ya wuce ba a'a madin yana nan ba zai gushe ba aikin haji za a yi tare da imam tare da amirul hajji za a tafi aikin haji ba aikin haji kowa ya tafi aikin haji kowa ya- ya kama hotel ya sauka inda yake so to ai kasar ma za ta gaji da ku amma kuna da amirul haji ko amirul mu'minin ko amir waye ko chairman na haji ko waye kuna da shugaba wanda za a tara abubuwan ku matsalar ku nan za a ku zo gyaran ku nan za ku zo in kun yi ba daidai ba su za a kawo koke koke sai kaga abubuwa suna tafiya daidai hakan nan ji- gazo wato yaki na musulunci in ya taso zai taso ne karkashin imam jagora zai duba lokaci yayi ne an taba mu abin ya kai ko tattaunawa zai gyara abubuwa da yawa sannan ko za a ce za a shiga wa salatul jumu'ati khalfahum ja'iza hakan nan yin sallar juma'a bayan shugaba ja'izi ne na'am wa yusalli ba'daha sitta raka'atin zai yi sallah bayan sallar juma'a raka'a shidda yafsilu baina kulli raka'ataini zai raba tsakanin kowace raka'a biyu haka za ala ibnu ahmad bin hanbali haka ahmad bin hanbali ya ce. mala ya shigo da mubabin fikihu hukuncin nafila bayan sallar juma'a na'am annabi sallallahu alaihi wasallam dai yana yin nafila bayan sallar juma'a raka'a hudu a masallaci in ya shiga gida zai yi raka'a biyu amma ne yace zai yi raka'a shidda kuma yana raba tsakanin su da sallama yace haka ahmad bin hanbali ya ce wato mazhabar imamu ahmad haka ne na'am na'am mun mu wuce gaba kenan ko wannan din ba wai an an ci gaba da yi bane wani lokaci ne mutum yana iya yayi rako'i masu yawa lokacin da kana da nishad zaka iya kai rako'i shida din ko kai hudu din ko kai biyu amma in shi imam ne ko kuma wurin da ba a san hukuncin juma'a ba an so mutum yayi raka'a hudu bayan sallar juma'a don kada kai raka'a biyu bayan juma'a sai a dauka cewa biyu na azhar din ne aka cika azhar raka'a hudu ne wanda bai san hukuncin juma'a ba in aka yi raka a biyu aka sallame kuma ka tashi ka yi raka a biyu ka yi sallama za a ce ha biyu din na azahar din ne kamar yadda imam malik ya ce makaruhi ne mutum ya yi raka a biyu bayan sallar juma'a don karahiyata an yulhiqa al juhalu bil juma'ati ko ya zama to sallar azahar ne malik ya ce wal khilafatu wajibi ne mu yadda cewa khalifancin nan fi quraishin ila an yanzila isa ibn maryama in dai akwai khalifanci na hakika to quraishawa su ne suka fi jinjanta da khalifanci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa al-khilafatu fi quraish har sauka annabi isa alaihi salam wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina fa huwa kharijiyyun duk wanda ya fita wa shugaban musulmai yayi tawaye shi to dan tawaye shi ba khawarije ne ba a yadda a yi fito na fito da shugaba ba wannan shine miza ta ahlus sunna wal jama'a shugaba komai laifin da ya yi ya shiga hakkinmu ne a yayi abin da ba daidai ba ne in za mu iya mu same shi mu yi masa nasiha mu yi masa a halin da ba za mu iya mu same shi mu yi masa nasiha ba to mu yi masa addu'a Allah ya gyara shi amma ba tawaye za a yi ba kone kone ai asara ce kashe kashe ma asara ce tawaye babu gyara ciki ku yi tawaye yan sanda su zo su buga muku tiya gas ko ko kuma a sake arsashi mutum ya mutu mutu wanda babu jana'iza ko kuma babu kalmar shahada babu tar- abubuwa masu abinda tsarin da musulunci yake neman mutum ya mutu akai saboda haka duk lokacin da aka ga shugaba bai yi daidai ba a samu inda za su iya su isar masa da sako in babu mu yi masa addu'a Allah ya gyara shi shi mana Allah ne mu mana Allah ne wannan yana daga cikin abin da 'yan shi'a suka shahara da shi zanga-zanga fito na fito kuma ba wanda ya yi fito na fito da shugabanni ya yi nasara ƙarshe a muku sheku a kakkashe ku a rusa muku gidaje a kona muku dukiya ku ne da asara biyu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku ga son kai daga shugabanninku me za ka umarce mu ya rasulullah yace ku ba su nasu ku roki Allah ya ba ku naku malai yace qad shaqqa asal muslimin lalle wannan wanda ya tawaye ga shugaba ya tsaga sandan musulmai wato ya raba kawunan musulmai wa khalafa al-athara ya saba wa dalilai na sunna da suka zo na wajibcin bin shugaba wa mitatuhu mitatun jahiliya in ya mutu yayi mutuwan jahiliya mutuwar wanda ba da shugaba mala yace wala yahillu qitalu sultani ko wala al-khuruj alai bai halatta a yaki shugaba ko kuma a yi fito na fito da shi wa in jara ko da yayi zalunci shugaba ko yayi zalunci bai kamata ka zo kana zaginsa ko akan mimbari kana zaginsa ko ka rubuta takarda ko a jaridu ko a gidajen rediyo da talabijin ai fito na fito manhajin ahlus sunna a kyale su su su yi nasu ko ku yi naku in kuka fara magana akan nasu za su hana ku naku ba ku isa ku hana su nasu ba ko kuwa idan suna abin da suke yi din ka yi magana a ce kawai a jefa ka kurkuku shikenan fit ba za a ji duriyar ka ba su kuma suna abin da suke yi kuma ka hana mutane abin da za ka amfane su ɗin da baka taba su ba kayi mai amfanin wanda zauren za su amfana su kuma Allah ya gane da su su amfana wa zalika li qawli nabi sallallahu alaihi wasallam li abi dharr al-ghifari saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da abu dharr al-ghifari yace isbir wa in kana abdan habashiyya habashiyya kai hakuri da shugaba ko da bawa ne ba habashi hmm wanda yake kasa da kai shine aka ce shugabanka ka yadda ka bi shi wa qawluhu lil ansar da kuma fadin sa wa qawlihi lil ansari isbiru hatta talqawni ala al hawd ku yi hakuri har ku zo ku riske ni akan tafkina wato mutuwa ta hada mu a gidan aljanna wa laysa min sunnati qitalu sultani bayya daga cikin sunna yaƙin yaƙan shugabanni ko shugaba fa inna fihi fasadu dunya wad dini yaƙan shugaba a ciki akwai barnan duniya akwai barnan addini me muka mun ga irin sa ai fito na fito din rayuka nawa muka rasa Allah kadai ya san yawan su dukiya nawa muka rasa Allah kadai ya san yawan su abubuwa na karuwa na addini nawa muka rasa Allah kadai ya san iya yawan su sannan me muka samu na gyara a dalilin haka saboda haka fa inna fihi fasadud dunya والدين malam ya ce wa ya hillu qitalul khawariji ya halatta a yaƙi khawarijawa wayanda suka yi tawaye masu fito na fito da shugabanni idza aradu lil muslimina idan suka fitowa mato musulmai ha fi amwalihim wa anfusihim wa ahlihim wajen dukiyoyinsu da kawunansu da iyalansu ba khawarije yana khawarijancinsa shi da aqidarsa shi da allansa amma yazo zai taba ku ko ya taba dukiyarku ko ya taba iyalanku to ya kansu ya zamanto ya halatta walaysa lahu an yu a walaysa lahu idza faraquhum an yatlubuhum babu gare su in suka rabu da ku ba su taba ku ba babu kuma ku neme su ku je ku yanke su an sun ba su taba ku ba kar ku taba su wala yujhizu ala jarahihim ko jarihihim wato ba za a karasar da wanda ya ji raunin su ya samu rauni cikin su ba ha ijhad shine karasarwa kashewa mutum ya samu rauni kaje ka karasar da shi wanda ya samu rauni ba za ka kashe shi ba kyale shi da rauninsa نعم ina muke wala ya akhudhu fai'ahum ba za a karbi ba za a karbi kayan dauki kayan su ba da sunan fai'u kamar ganima ba za a dauki kayan su ba me yasa don dukiyar musulmai ne babu gani cin ganima tsakanin musulmai da musulmai ba kawarije ya yi abin da ya yi na barna ya zo yana tunkaranka zai ɗauki dukiyarka ko ya kashe ka ko ya kashe iyalanka ka kare kanka ka kashe shi in zai za ka iya kashe shi a ka kare kanka in za ka iya kare- karewa to in ka yi nasara a kan shi ya barka ya tafi to karka bi shi ka yi masa rauni ya ji rauni ya ja baya to karka bi shi ka ce sai ka karasa shi kaga addini abin da ke koya amma ka duba abin da ya faru a a garin nan. a kashe mutum a yanka kan shi a ɗauka ana yawo eh wanda ya yi za a yi masa amma wanda bai yi ba ba a san halin da yake ciki ba a ɗauki hannun mutum ana yawo da shi wannan zai sa imani ya ragu a zukatan mutane hurumin ɗan adam ya zama babu a cikin idon mutane shi yasa yanzu zaka ga yan kwayan nan suna yawo da wukaki a jikinsu abu kaɗan zai faru sai kaga wani ya cire wuka ya sauki dan uwansa wanda wani ma zai zama dalilin ajali wala yuqtalu asiruhum ba a kashe ribantattun su aka kama su a yaki ba za a kashe su wala yutba'u wala yutba'u mudbirahum ba za a bi wanda ya juya bayan su ba wanda ya juya baya ya tafi ya kyale abin da ake yi, ya rabu da su shi ba za a bi shi ba na'am ba za a bi shi ba malai ya ce wa alam rahimakallah mun samu awa ɗaya ko in ce za mu yi awa ɗaya bayan la'asar mu tsaya don akwai masu wanda akwai wanda ba su kai cefa ne ba mu tsaya haka Allah ya sa albarka cikin abin da muka samu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am